السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna 25 ga watan jumada al'ula hijira na da 1446 muna 27 ga watan 11 shekara ta 2024 allah kaddara mana haduwa a masallacin muhammad tasiu foundation da ke a bariki gra a cikin garin gomel a karatun littafin kitabu tauhid na shekul mujaddid muhammad ibn abdulwahab yau za mu tashi a babin da ke ce mashi ma ja a minata ghalib abin da ya zo na kausasa lafazi ko kausasa horo fi man abadallaha ga wanda ya bauta ma Allah inda kabari rajulin salihin a gurin kabarin wani salihin bawa ka je inda kabarin yake kai ibada akwai kaushin ukuba fa kaifa idza abadahu to kuma ya al'amarin zai kasance inda a ce bauta wa bawan yake abin da yake so ya karantar shine ka san wane bawan Allah ne mutumin kwarai ya mutu a binne shi ka je inda aka binne shi ka yi ma'alla maɗaukakin sarki sallah ba shi mataccen ba to akwai mummunar azaba akan wannan aiki to inda kuma bauta masa kaifa azabar dalin kowa za ta yi shi ne babin da malam zai karantar da mu ya ce fi sahihi ya zo cikin ingantaccen littafi na imamul bukhari an aishata daga nana aisha radiyallahu anha anna umma salamata ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة أم سلمة الله مدوك كن سركي يردد إتا تابا ومن ذن الله صلى الله عليه وسلم لابار وتشوش da ta gani a ƙasar Habasha ƙasar Ethiopia ita kuma na da labarin Ummu Salama ai ta yi hijira da ita da Abu Salama zuwa Habasha har Allah ya kaddara kuma daga baya mijinta ya rasu bayan sun baro Habasha sun dawo Madina Allah madaukakin sarki wa mijinta rasuwa so ita ta ga abin da ya faru a Habasha ta ga irin cocinan da suke Habasha wata rana zance irin namiji da mata sai take babarta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zaman su na Ethiopia da zagaye-zagayen su sun shiga wata coci wa ma fiha min as-suwari da abin da ke cikin cocin na hotuna-hotuna ga hoton kaza ga hoton kaza ga hoton kaza take ba wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama labari faƙala sai ce da ita ula'ika su fa waɗannan mutanen idan ma tafi himun rajulus salihu idan wani bawa nagari ya rasu awila abdus salih ko kuma can mutum nagari nan kuma bawa nagari banau ala kabarihi masjida to sai su je inda wannan kabarin mutumin yake sai su gina masallaci a gurin al'ada ce kenan ta kiristoci kafin zuwan musulunci ko a inda kiristancin yake ita kasar ethiopia ta fi kowace ƙasa kiristanci a afirka dalilin dama ana mulkin mallaka ne saboda a shigar da kiristanci dalilin da ya sa ita ethiopia ba a mata mulkin mallaka ba saboda abin da za a mata dama shi take shi yasa ita ce kadai kasar da Afirka ba a mata mulkin mallaka ba kowace ta ga mulkin mallaka banda Ethiopia kuma saboda tsabar kristancin su har yanzu sune kadai ma suke da kalanda ta bambanta da kowace kalanda a duniya idan ku kuna independence na ku na 2024 to ba mamaki su kuma kaga suna yanzu 19 wajen 98 ko 19 wajen 97 kalandar su tana baya da kalandar duniya saboda lissafin da aka yi na kalandar duniya shekwana 360 da biyar ko da shida da kwata na kwana idan aka yi shekara hudu shine february yake komawa 29 to su ba su yadda da wannan lissafin ba yasa to za ka ga independence ɗinsu ko kuma new year ɗinsu tana sabawa da kalanda ta duniya saboda suna da istiklali to saboda tsabar kiristancinsu da manya-manya malaman kiristoci suke da akwai idan wani ya gina coci ya rasu to sai a masa gurbi a cocin ko a masa gurbi a gidansa kuma sai a mai da gidan sai ya koma coci kwana-kwana ta cocin dihe abu a zana hotunansa da tarihinsa a rubuta kazansa a yi wane ne duk abubuga to sai take ba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam labari shi kuma yake kara mata abin da bata sani ba ai tsarin mutanen garin idan wani ya mutu to suna mai da gidansa ko gunda yake da ibada ya zamanto masallaci kuma sai su zana waɗannan hotunan da kike gani wa sawwaru fihi tilka suwar sai su zana hotunan da kika gani a cikin waɗannan cocina ɗin to bayanin manzon Allah sai ya ce ula'ika shirarul khalqi inda Allahi waɗannan su ne mafiya sharrin halitta a wajen Allah maɗaukakin sarki duk wanda wani zai mutu inda aka mai kabari a maida shi masallaci wanda ya maida wannan gurin masallaci ya fi kowa narkon azaba a wajen Allah maɗaukakin sarki wani ya mutu a ɗauki hotonsa a zana saboda kar a manta shi kuma mutane suna zuwa gurin don wata ibada ba wai don shi wannan mutumin ba waɗannan su ne suka fi kowa girman azaba a wajen Allah ula'ika shirarul khalqi inda Allah su ne mafiya sharrin halitta a wajen Allah maɗaukakin sarki ya ce fa ha'ula'i su waɗancan masu gini da zane jama'u bainal fitnataini sun haɗa manyan fitintunu guda biyu wadda kowace tana kaiwa zuwa ga shirka ne fitnatul qubur fitinar kaburbura rukon kabari da girmama kabari da kambama wanda suke cikin kabari kowace hanya ce da take kaiwa zuwa ga shirka zari'atu shirk hanya ce da ka iya kaiwa zuwa ga shirka wannan fitina ce shi yasa iya bala'in da za a wa al'umma a ga ana kambama kaburbura ana masu gini ana lailaya su ana musu husumiya ana musu ɗakuna duk al'ummar da suka fara samun kansu cikin wannan yanayin sun fara shiga cikin yanayin bala'i ba da daɗewa ba in Allah bai tsare ba za ka ga shirka ta fara katutu a cikinsu ya ce to waɗancan mutanen akwai fitinar kabari a cikinsu wa fitinatu tamasil sai kuma fitina ta mutum mutumi zana hoton mutum ai mutum mutumin shi ita ma wannan fitina ce don haka fitina ta hoto masifa ce fitina ta kabari musifa ce wannan shi yasa za ka ga malamai ana ta kai da komawa malamai da yawa ba su yarda da hoto ba wanda ma kyamara za ta ɗauka barantana wanda za a sassaƙa da dutse ko a sassaƙa da itace wata rana in ba sa'a ba za ka iya tanin masifa ta shigo yanzu misali bari amma mun ɗan gajeren misali yanzu a ce mutum mai gida ne kawai aka sassaƙa hoton shi aka kahi tsakar falansa aka aji za ga wani idan ya shigo falon ya ga kamar zai kokari ya ce masa ina kwana haka misali kawai in yi zo gurin zai ji kamar yana dan bukatar ya dan risana kawai zai ga kamar mai gidan ne a wannan guri din to idan shi wanda mai babba ne aka zana hoton a gabansa yayi haka ina sannu a hankali idan yaran da suke tasowa a gidan suka ga in aka zo ana dan risanawa su me kake tsammani za su watakil in suka zo su kuma durƙusawa za idan an karantar da su cewa gaida man yayi an durƙusa ko wani abu mai kama da haka da haka duka kowace masifa ce da take kai al'umma zuwa ga shirka kaburbura in an musu rikon da ya wuce wanda shari'a ta ce yana kaiwa gawa ga shirka zane-zanen hoto yana kaiwa zuwa ga shirka ya sa malamai suke ganin ko da hoto ya inganta mutum a yi kambame mai enlargement a ɗora a falansa kaga kamar shi ne yake tsaye a kahi a jikin wani leda a ɗora a ajiye a tsakiyar falansa wani abin haramun ne iya wanda malamai suke ganin zai iya halitta shine wanda zai iya yin sa don saboda passport ko wani abu wanda yake na larura ko kuma idan an ɗauka saboda tarihi da waye a sa a cikin albon a rufe a sa a ƙarƙashin akwata a rufe wata ƙilhir shekara ɗaya ko shekara biyu wani dalili ya taso a nuna a ce wannan lokacin mun je fata harcourt ne wannan lokacin kaza wannan kaza wannan shine abin da ake da bukata amma a yi kambama kambama a sa a cikin falo wannan ko mala'ikun rahama ba sa shiga irin waɗannan gidaje ɗin kowanne fitina ne fitnatul qubur wa fitnatul samasin walahuma akwai hadisi a cikin bukhari da muslim ta hanyar na na aisha qalat tace lamma nazala bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ai lokacin da ciwon mutuwa ya sauko wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yana daga cikin af'alul intilaq ya tarahu kamisatan lahu ala wajhihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara daukar rigar shi yana dorawa a fuskar shi idan mutum yana rahin lafiya ta yi mai tsanani wani lokacin za ka ga yana jan mayafi ya rufa ko ya ɗauko hula ya rufe kansa ko ya ɗauko hankice ke toshe hancin shi to shi ma manzan Allah da ciwon ya yi masa tsanani sai yake ɗaukar riga yana lullube fuskar shi fa'idar tamma biha ka shafaha idan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ji ya yi kamar zai suma ko jikinsa ya ɗauki ɗumi ko ya ɗauki zafi to kuma sai ya yi ta za a ga mai zazzaɓi haka yake ba ya zama a hali ɗaya in ya rufa ya ji zafi ya yi zafi karkarwa ta yi karkarwa sai ya yi in ya yaye ya ji sanyi sai ya maida ta to shi ma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake in ya rulluba in ya ji zafi yayi zafi gumi yayi gumi sai manzon Allah yayi wannan yafi yafi fa qala to manzon Allah na cikin rufewa da budewa sai aka ji manzon Allah na cewa wa huwa kadhalik la'natullahi ala al-yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida manzon Allah da ya rufe kawai aka ji ana ce Allah ka tsine wa yahudawa Allah ka tsine wa nasara Allah ka tsine wa yahudawa Allah ka tsine wa nasara Allah ka tsine wa yahudawa Allah ka tsine wa nasara la'natullahi 'ala al-yahudi wan nasara me yasa ya tsine musu sai ya ce ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida sun mai da kaburburan annabawansu nan ne masallatansu inda kabari yake anan suke ma Allah madaukakin sarki bauta inda kabari yake anan suke sallah a dalilin suna sallah a inda kabari yake manzo Allah ce Allah tsine musu albarka sai na Aisha ta ce abinda muka fahimta yuhazziru ma sana'u yana jan kunne ne akan abin da Yahudawa suka aikata yana jan kunnen al'ummar sa ne akan abin da Nasara suka aikata idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine wa Yahudawa ba a aiko su gare shi ba ko ba a aiko shi gare su ba to ya kuma wanda shi aka turo manzan Allah ya koya masa addini ya kuma gaya masa kaburbura ba gurin bauta ba ne in ya tsine wa yahudu bai tsine maka ba kenan sai na aisha ta ce abinda muka fahimta yuhazziru ma sana'u yana gargadi ne dangane da abin da su yahudan suka aikata ma'ana kar a mai da kaburburan annabawa da kaburburan salihan bayi ya zamanto gurin bautar Allah madaukakin sarki nana aisha ta ce ita ana ta tsammanin ba dan ana tsammanin ba in aka buɗe ƙabarin manzan Allah wallahi da yawa sai sun sace ƙasar da yawa sai sun yi tabarruki da ƙasar da yawa sai sun bauta wa ƙabarin da yawa in suka ji sai an yi tawatsima da su ta ce walawala zalik ba dan za a mai da ƙabarin manzan Allah gurin ziyara ba masallaci ubriza ƙabarhu da shi ma an fito da kabarinsa fili irin yadda kowane kabari yake amma hikima ta ubangiji ce sai ta tsara saboda kar a bayyana kabarin shi ya mutu a ɗakin na na aisha kuma doka ce inda annabi ya mutu a nan ne inda ake masa kabari ta ce ba dan mutanen shi ba za su bauta mashi to da an fi da kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu da kabarin manzan Allah ke lullube ana gadin sa awa 24 ka je ka ga yadda ake fama da mutane sai sun kama kabarin sai sun roƙi kabarin sai sun roƙi Allah sai an gaya wa manzan Allah saƙo yanzu mutum zai tafiya daga Najeriya ce ga saƙo ka gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wane nagari kaza yana ƙaunar ka yana gaida ka yana kaza shi kuma ya je kabarin ya ida ce wane nagari kaza ya ce in gaida ka to yanzu da kabarin a fili yake irin kabarin A da B ya kake tsammani za a wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi ba dan kariyar ubangiji ba da bala'in da ake ciki da sai ta Allah wata kilda yanzu an gama kwankwale kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ina da yaƙini in aka kwankwale kabarin manzan Allah za a tadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da jikakkiyar halittar shi wallahi kar ka yi mamaki masu tsafe tsafe da tun daɗewa inda yanka ake da sun yanyanka jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma kariya sai Allah ya kawo kabarin inda za a bashi kariya kuma inda za a tsare kabarin ina da yaƙini wallahi a ko'ina kabarin manzan Allah yake inda ba a nan ba yake da wani zancen ake ba wannan ba ba inda za a iya ba to a najeriya za a iya tsare wannan kabarin wallahi ba za a iya ba so watakil kuma najeriya garin da ake addini ne ya kake tsammani idan ka kai pakistan ya kake tsammani idan ka kai india wanda suke bauta wa saniya wanda suke bauta wa kashin awaki ya kake tsammani idan ka kai shi irin kasashen senegal irin su kasashen morocco wallahi barnar da za a yi taɓaci tsarin ubangiji sai aka kandata inda za a iya bawa kabarin kariya ana aka ajiye kabarin kuma awa 24 hekatar da askari yana gadi a gindin kabarin kuma duk da haka fama ake da mutane nana aisha kenan fahimtar ta akan daidai take ba dan sai an bautawa kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma Allah yana wa al'umma gata kar su fada cikin shirka da yadda aka binne kowa da haka za a binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace walaula zalika ubriza qabruhu ghaira annahu sai dai khushiya an yuttakhadha masjida an ji tsoron cewa kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai koma gurin ibada zai koma gurin masallaci to yanzu da ba kabarin nashi ba da Allah mutane kabarbura nawa suka sani da ake musu bauta mu Najeriya ba abin da ake a ciki Allah ya kara tsare mu ba mu kariya wallahi akwai kabarin da in ka je kubba na sha faɗa ƙubba ba za ka iya yawan ƙaurar ƙubbar da take ciki ba shi ne za a ga an wa masallaci ko kabari tulluwa irin ta tsakiyar masallaci nan a sa husumiya nan a sa husumiya haka za ka tadda kawai inda kabarin yake yadda ka ga surar masallaci haka ake a gurin a lelaye a gyara kuma sai ka ga wani in ya shiga a nan zai yi sallah kamar yadda ka ga dan karfe haka yake to kuma ɗaki za a gani cikakken ɗaki wallahi lokacin da na fara shiga ƙauyukan sudan wallahi daiwa ina ɗauka masallaci ne to kawai da ake fara gane shi shine ana yi masa yawan koren fenti to in ka gani galibi a kabari aka yi wannan abu kuma sai ka tadda mutane gadi suke suna karɓar kuɗi saboda wanda yake cikin kabarin shehu ne wanda yake cikin kabarin waliyi ne allah maɗaukakin sarki ya ba mu kariya in aka nuno kaburbura na ga wani kabari da aka nuno ko a senegal ne iya ɗakin sarauta da gidan mai jin daɗi haka za ka tadda gani da tiles da fumfuna wani gurin kan kamar na gwalagwalai an tsaftace an gyara an sa fulawoyi da furanni kabari ne mutane kuma suna ziyara ana ɗawafi so irinsu ne saboda su manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine wa mutanen da suke mai da kaburbura masallatansu akhrajahu yace wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito shi wali muslim an jundub ibn abdullah imam muslim ya rawaito wani hadisi ta hanyar jundub ibn abdullah kala yace sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wa sallama an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saura kwana biyar ya mutu naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na cewa inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalilun inni abra'u ila Allah ni ina meka ba ruwa na zuwa ga Allah madaukakin sarki ba ruwa na Allah ya zamanto shaida abra'u nayi baran baran ba ni ba abinda manzon Allah zai faɗa kuma lokacin da manzon Allah ke wannan magana saura kwana biyar ya mutu inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalilun Allah ya zamanto shaida ban yadda ba duk cikinku ba ni ba daɗi khalil shi khalil sama yake da habib Allah ka zamanto da har na mutu ba ni da badaɗi a cikinku badaɗi shi ne ƙarshen ƙololuwar martaba ta soyayya malamai sun ce matakan soyayya ko in ce larabawa sun ce matakan soyayya hawa takwas hawanta ta ƙarshe ita ce martabatul hulla idan mutum ya zamanto hul ko khalil to shi baya laifi a gurin mai a wurin wanda ya rike shi duk abin da yayi daidai ne to manzon Allah ya ce ni Allah ya zama shaida ba ni da wanda na ba wannan certificate din ba wani wanda na ce duk abin da yayi daidai ne ba kuskure ce Allah ka yarda ni ban faɗi wannan ba da manzon Allah ya faɗa wannan mutumin duk abin da ya aikata to hima ya zama shari'a ya zama daidai to kafin ya mutu da kwana biyar ya ce Allah ka zamanto shaida ba wanda na babu wannan certificate din abara'u ila Allah an yakuna liminkum khalilun me yasa kuma sai ce fa inna allaha takhadhani khalilan kama takhadha ibrahima khalila saboda ni din Allah ya maida ni badadin shi kamar yadda ya maida annabi ibrahim badadi to ita kuma hulla baka iya rabawa mutum biyu ba zai yi baka ce kana da mutum biyu kuma kowa duk abin da ya ma daidai ne zai iya yiwa zai iya yiwa a hankali irin na mutum shi mutum ɗaya ne yake rabutuwa da shi ya ce to Allah tun da ya rike ne ba daɗi to ba zan iya samun ba daɗi a cikin mutane da ba saboda shi duk abin da Allah yake so hi nake so duk abin da Allah ya tsara hi za a yi amma idan a cikin mutane ina da ba daɗi Allah zai iya sa shari'a hi kuma ce ba ta masa ba kuma ba a ɓata masa rai ya ce wannan ya sa ni ba ni da khalil a cikin mutane kamar yadda mutum ba zai iya ba a ce yana da mata biyu kuma kowace a ce khalila ce zai iya yiwa zai iya zama yana da mata guda biyu kowace habiba ce kowace yana santa yana ƙaunata zai iya yiwa amma kuma a ce kowace ba daɗiyar shi ce maji daɗin shi ba zai iya yiwa ba saboda abin da wannan take so ba shi wannan take so ba abin da wannan take so ba shi wannan take so ba wataƙil mafi ƙanƙanta in ya ce a wannan duk abin da kika zartar ta zartu abin da za ta fara cewa a saka wannan ita ma wani agaya mata duk abin da kika zartar ya zartu za ta ce a saka wannan so duk wadda ka mata abin da ɗaya ta ce ba kawa ɗayar ba to kowace ba ta same da take so ba in kuma wata ta ce a saka ta an sake ta to ina kuma matsayin khalil da aka ce tana da akwai yasa to ita ba a iya raba wa mutum biyu sai ce ni Allah ya ɗauke ni badaɗi saboda haka babu badaɗi na a cikinku kowa za a tuhume shi cikin abin da ya aikata kowa za a kama shi da abin da na aikata ba wanda na yafewa ya yi abin da yake so sai dai abin da Allah maɗaukakin sarki ke so ya ce Allah ya riƙe ni badaɗi kamar da ya ɗauki annabi Ibrahim a matsayin badaɗin shi walau kuntu mutakhidan min ummati khalila da za a bani dama a ce ina da majidaɗi lattakhastu ababakarin khalila da na mai da abubakar siddiq ya zama to shine badadi na shine maji dadi duk abin da yake so yayi an yafi za a bashi wannan darajar saboda imanin shi saboda dattakon shi saboda matsayin shi abubakar yanzu ko ka ce masa ka halatta masa zunubi kana tsamani zai wallahi ba zai yi ba a ce masa an yafe masa duk barnar duniya i an baka dama ba zai yi ta ba shi ne abin da ya sa ya ce masa da an ce in ɗauki daɗi da an mai da hi daɗi amma yana da yaƙi ne in aka zo nan masallacin aka duba duk wanda aka zaɓa a cikin aka ce duk abin da kake so yi an yafe maka awa ashirin da hudu wallahi ɓarnar da za a yi tana da yawa aya awa ashirin da hudu wataƙila wani zai ce to duk kuɗin da yake cbn nawa ne shi ne buƙatarsa ta farko to ko iyaka nan ya tsaya Najeriya mai ta ce wannan barnar tasa yace to shi da za a ce in zabu badadi yace to da Abubakar zan dauka matsayin badadi ala sai manzo Allah ce ku kula wa inna man kana qablakum waɗanda suke gabanku kanu yattakhizuna qubura anbiya'ihim masajida suna mai da kaburburan annabawansu gurin ibada masallatai ala fala tattakhidul qubura masajida ya ce na hane ku kar ku kuskura a baya na kome da kabari ya zamanto masallaci kar a ganka kullun ka tahi sai ka je ziyara makabarta ko duk wata ko duk shekara ko wata rana ka ware ka ce duk juma'a kamar yadda aka ce mata sun fara mai da shi a garin nan duk juma'a suna zuwa makabartar kudu wannan abin ya saba sunna ya saba karantarwa addini ya ce kar ku kuskura ku mai da kaburbura ya zamanto gurin ibadanku ku ya faɗa ƙwarara ya ce fa inni an hakum an zalik ni kan ina muku kashedi ba ku ba mai da kabarbura gurin sallah yanzu misali makabarta ce nan arewa da mu ba a yafe ba a cikin wannan makabarta fa mutum ya share guri yake yin sallah a ciki ba a yafe mashi ba gadi yake yi lokacin sallah yayi ba a yafe masa bai yi sallah a cikin kabarin wannan makabartar ko da babu wanda ya ware ya ce bara in je kusa da kabarin wane ko kusa da kabarin kawai ya ware a cikin makabarta ce zai sallah ba a yafe mashi ba wajibi sai dai ya baro makabartar ya fito wajen makabartar ya yi sallah sannan ya koma ci gaba da gadi amma a cikin makabartar ya yi sallah ba a yafe mashi ba kuma ku je ku kai gawa sai sallah ta kama ku kafin a binne gawar ku duba guri ku share ku yi alwala ku yi sallah a gurin ba a yafe muku ba dan ba a sallah a cikin makabarta ba a yafe makabarta ta zaman to gurin sallah ba fa inni an hakum an zalim sai malam yace faqad naha anhu fi akhir hayatihi wannan hanin na bauta a makabarta manzon Allah ya hane shi a ƙarshen rayuwar shi saura kwana biyar thumma annahu la'ana bayan ya hana ya fito ƙwarara ya ce Allah ka tsine wa wanda ya aikata a ina ne manzon Allah ya ce Allah ya tsine wa wanda ya sallah a makabarta sai malam ya ce wa huwa fi lokacin da yake layin mutuwa yake gargara yana rufe fuska yana budewa yana cewa Allah ka tsine wa yahudawa Allah ka tsine wa nasarawa sun mai da kaburbura wurin sallah wa huwa fi siyaqi man fa'alahu ya tsine wanda yayi sallah a makabarta din was salatu indaha min zalik sallah a makabarta yana nufin mai da makabarta masallaci dan haka ka je makabarta ka yi sallah kawai ba kowa kowa ba Allah kawa to an tsine maka albarka da haka duk wanda sallah ta kama shi ana binne wani kare ya sallah a cikin makabarta ya fito daga makabartar ya bar eriyar makabartar sannan ya yi sallah in ya yi sallah a cikin makabartar an tsine mashi albarka wa salatu inda hamin zalik wa illam yubna masjidun ko da ba a gina masallaci ba ka yi sallah a makabarta yana jawo maka tsinuwar Allah maɗaukakin sarki wa huwa ma'ana ƙauluhu ko ma'ana ƙaulihi wannan shine ma'anar faɗin shi ko faɗin na na Aisha khashiya an yutakhadha masjida an ki fito da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne saboda kar ake sallah a wurin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa inna sahabata لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل ما لن يتي شي فكبر من ذن الله صلى الله عليه وسلم كودا أن فدوشي فيلي sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su gina kabari a jikin kabari ba za su gina masallaci ba a kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kenan me abin da ake jin tsoro waɗanda za su zo bayan sahabbai za su iya mai da kabarin ya zamanto masallaci saboda su ne suke da jahilci akan aƙida da tauhidi amma sahabbai ba za su taɓa yin bauta ga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da ya inganta su suka fi kowa kusanci suka fi kowa san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya tutiyar san manzon Allah ƙarya yake a bayan sahabbai su ne suka ba da ƴaƴansu wasu suka ba da matansu wasu suka ba da mazajensu wasu suka ba da iyayensu bayarwa fa kuma suna ji suna gani aka kashe a gabansu kuma suna filin yaƙi ba su bari ba kuma suka dawo gida manzan Allah ya sake aikarsu jiya maka karanta hadisin Ammar a cikin al'adabul mufrad a gabansa aka kashe babarsa a gabansa aka kashe babansa a gabansa ake neman a kashe shi amma hakan bai sa ba ya bar addinin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ana ji ana gani ikrima ya musulunta ana zakaranta alqur'ani ana zagin iyayen shi amma yana ganin ba wani abu ba abin da zai so sa masa zuciya hazani khasmani ikhtasamu fi rabbihim haka Allah madaukakin sarki ya faɗa an shata filin daga ga musulmi a nan bangaren ga arna a nan bangaren da yana ganin ubansa a nan uba yana ganin ɗansa a nan kowa ya salwantar saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to duk irin wannan sanda suke masa da rana ɗaya ba su taɓa bautawa manzon Allah ba kuma ba su bauta mashi ba ana nufi kenan mai da kabari ya zamanto masallaci al'ada ce ta waɗanda za su zo a baya mala yake cewa don ma ka gane mai ake nufi da masallaci wa kullu mawdi'in usidati salatu fihi faqad tukhidha masjidan duk wani guri da ake nufin yin sallah a gurin to wannan gurin ya zamanto masallaci can yake mutane ne a gurin da suke hira kawai za su share guri kawai su himfada sallaya sai su yi sallah mai suke nufi nan ɗin shi ne wurin sallarsu ya zamanto masallaci kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ju'ila ciliyar ardu masjidan wa tahura kamar yadda za mu karanta a ƙarshen maganar bal kullu mawdu'in yusalla fihi yusamma masjidan mala ya ce duk wani bigire da ake sallah a gurin ana kiran wannan gurin masallaci kamar yadda Allah dan Mas'ud ya faɗa ya ce kowa a gurinmu cikin sahabbai yana da masallaci ma'ana akwai wani guri da ya ware a cikin gidansa a nan yake sallan nafila to wannan gurin da mai gida ya ware wannan gurin masallaci ake kiransa ya ce kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura an maida mun dukkanin fadin duniya ya zamanto gurin sallah ya zamanto gurin tsarki ma'ana yanzu kawai alwala ta kama ka ko sallah ta kama ka kana gona kana noma babu ruwa gaba ba ruwa baya bigi kasar gonarka ita ce alwalarka inda ka yi taimama juya ka kalli alƙibla ka kabarta sallah nan gurin ya zama to masallaci himala yake ce maka kenan duk wani guri da ake sallah to ya zama to masallaci kenan da za a binne mutum a gurin ka je gurin ka yi sallah ya zama to maka masallaci kuma wacan tsinuwa ta tabbata a gurinka da haka duk inda kake da labarin kabarin wani ne to baya halatta a yi sallah a wannan guri din wali ahmad akwai hadisi ga imam ahmad bisanadin jayyid isnadin hadisin kyakkyawa ne an ibnu mas'ud radiyallahu anhu marfu'an ibnu mas'ud ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna min shirarin nasi mafiya sharrin mutanen da Allah madaukakin sarki zai halitta man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya'u sune wanda alkiyama za ta tashi suna lumfashi suna raye in dai an busa kahon alkiyama kana raye to kana cikin mafiya sharrin halittun ubangiji shine babu fatan Allah ta yi alkiyama kana rayu kai kai ka gama abin da za ka gama kawai ka tafi in dai za a hura kaho kana rayu to waɗannan mutanen asararru ne ko manzo Allah a wani hadisin ya tabbata yace lokacin da za a tashi a kawon alkiyama a hura to duk faɗin duniya sai a ran nan ba wanda zai ce la ilaha illallah hini ƙarshen sharri kenan duk faɗin duniya sai na babu wanda zai ce la ilaha illallah babu wanda zai iya aikin ibada to a ran nan ne Allah zai tashi alkiyama amma yanzu ana sallah ana la ilaha illallah ana karanta alqur'ani to alama ce ta cewa har yanzu alkiyama da saura Allah madaukakin sarki ya tsare mu wallazina yattakhidhuna alqubura masajida mafiya sharri a cikin mutane su ne waɗanda suke mai da kaburbura wurin yin sallolinsu wannan duk cikin halittun Allah su ne masu tsinuwa ta matakin farko ko dai alkiyama ta tahi kana nan ko kuma kake sallah a inda akwai kabari wannan mutumin tsinanne ne yace rawahu abu hatim fi sahihihi haka wannan hadisin yadda aka ce ahmad ya rawaito shi to imam abu hatim shi ma ya rawaito wannan hadisin a cikin ingantaccen littafin shi fihi masail akwai mas'aloli a babe za su karantu? na'am? ba su da yawa? na'am na'am chief na'am suna warewa da kudin ake shiga nan mm.
to sai an tanadi askarawa gungu-gungu da makamai Eh.
da makan bulala da sanda in suka zai ana tura mutane ba Ƙwarai.
mutum ya rike wani abu sai ya hawa da shirya na kabarin manzan Allah Allah sallallahu alaihi wasallam ban ajiye kifa ta inda ake shigowa da zuba takalma so ba duk zai dawo tun da zuba takalma ya zubar abu eh mala yana bada labari akwai ranakun da ake warewa don ganin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai an tanadi askarawa da bulalai da gorori ana dukan mutane ana turewa saboda wani dama akwai bukatar da ta kai shi eh wani so yake ciro kaza wani so yake ballo kaza wani so yake ayi kaza wani asiri za a masa wani tsafi za a masa an ce akwai wanda ya kwambar wani dutse na Uhudu ya taho da shi za a masa wani asiri kuma tun da ya zo Allah ya jarrabe shi komai ya taba yake lalacewa ya taba wani malami aka ce masa ya aka yi aka ce ai ba za ka samu zaman lafiya ba ya kame da wannan dutsen kuma arzikinsa ya kare an ce za a tashi a yafa da taho da dutse yake neman wa zai tafi masa da yi baka so kaga ka- dutsen uhudu fa mutum yake bimbarwa ya sa a jaka ya taho ya za a yi kuma ya ga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauko ba wallahi sai ya dauko so wata kariya ce ta ubangiji na taba jin wani dan dariƙa ya faɗa ya ce wallahi kabarin manzon Allah da a gurin me yake da yanzu ɗaya ba ɗaya da hizmul lahihi kuma la da hizmul lahihi din yadda turawa suke yunkuri su tone kabarin manzon Allah su ga me yake ciki wallahi da wasu ƴan ɗariƙun da sufaye su mara sun kwankwale kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam najimin usman yana bada cewa tarihi ne mun gani ba yace basko da gama ana cewa ya taho ne ya gano hanyoyin kasuwanci da ya ce wallahi asalin mishin ɗinsa ba shi bane ba ya taho ne daga faransa da hadafin kawai ya kwankwale kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kai musu a ga me yake ciki me ya faru da gawarsa me akan gawar wannan shine asalin mishin ɗinsa har da ya karhe ɗaya daga cikin sarakunan musulunci ya samu labarin abin da yake gani ya tare rundunar tasa ya ce ko ya yafe wa kowa ban da shi kwamanda ya ce wallahi sai ya kashe shi saboda kar a sake turo wani yake cewa Allah ya rufa asiri a lokacin akwai guntun izzar musulunci da a yanzu ne sai dai Allah maɗaukakin sarki ya rufa asiri saboda musulmi sun kwanta da dama babu kishi sai tsoro Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana mala yace fihi masail a wannan babin akwai abubuwan fahimta al'ula ma zakara rasul sallallahu alaihi wa sallama fi man bana masjidan yu'badu Allah fihi inda qabri rajulin salihin wa la sahat niyatul fa'il abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ambata ga wanda ya gina kabari a bautawa Allah madaukakin sarki a gurin kabari ko da kwa wannan mutumin niyyar shi ba fa a bautawa wannan mai kabarin ba wannan akwai tsinuwar Allah madaukakin sarki da aka a samu wani sarki ko a samu wani shugaba ko a samu wani jajirtacce ko wani wali ya mutu a binne shi kuma sai a gina masallaci a gurin na kamsu salar ko na juma'a to wannan akwai tsinuwar Allah madaukakin sarki a cikin wannan al'amari din الثانية مسألة تبيو النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك هني أكن زانا متم متمي da tsinuwa mai kaushi da aka faɗa dangane da aikata haka a salisatu matsala ta uku al'ibaratu fi mubalaghatihi sallallahu alaihi wasallam fi balik akwai abin izina ta yadda manzon Allah ya kai makura wajen kausasa harshe akan masu mai da kaburbura masallatai wa kaifa bayyana lahum hadha awwalan mala yace dubi yadda manzon Allah yayi bayanin hadarin kaburbura da bauta musu lokacin yana raye thumma qabla mautihi bi khamsin qala ma qala sannan kan ya mutu da kwana biyar ya rinka cewa Allah ka tsine wa Yahudawa Allah ka tsine wa Nasarawa sun mai da kaburbura masallatai thumma lamma kana fi siyak lokacin da yake kuma cikin gargarar mutuwa lam yaktafi bima taqaddama bai fa hakura ba haka nan manzon Allah ya ci gaba da bayani da tsananta maganganu akan wanda suke mai da kaburbura ya zamanto gurin sallah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dana Aisha take cewa yanha an zalik hani yake karmu mai da kabari masallaci arabi'a matsala ta hudu nahayuhu an fi'lihi inda qabrihi qabla an yujada al-qabr manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hani kar a mai da makabarin shi masallaci tun kafin kabarin ya samu tunda ai da yazo mutuwa cha yake Allah ka tsine wa Yahudawa Allah ka tsine wa Nasarawa sun mai da kaburburan annabawan su masallatai abinda manzon Allah ke nufi kar a mai da shi kabarin sa ya zamanto masallaci daga cikin kenan irin kariyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke bawa tauhidi abinda zai faru tun kafin ya faru manzon Allah na hani akan shi dan saboda kar al'ummarsa ta fada cikin bala'i al-khamisatu annahu min sunanil yahudi wan nasara fi quburi anbiya'ihim sannar yahudu ce da nasara su mai da kabari ya zamanto masallaci a sadisa matsala ta hida la'anuhu iyahum an zalik tsinewar da manzon Allah yawa yahuda da nasarawa a dalilin bautar kaburbura a sabi'a matsala ta bakwai anna muradahu tahadhiruhu iyana an qabrihi abinda manzon Allah ke nufi fa duk da waɗannan hadisan mu din yake wakashi kar muke bautar Allah a inda kabarin sa yake a samina al'illatu fi adam ibrazi qabrihi dalilin da ya sa ba a fiddo kabarin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama fili ba shine saboda kar ake wa Allah bauta a gurin. a tasi'a matsala ta tara fi ma'ana ittikhadhiha masjida mun fahimci menene mai da ta masallaci shine ka je gurin ko da raka a biyu ce kai al'ashara matsala ta goma annahu qarana baina man ittakhadha masjidan وبين من تقوم عليه وبين من تقوم عليهم الساعة فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا قواما سوى شر هلتا يا قواما سكان ما سميد كبري مسلاتي دا وند القيامة ذات تاشي أكنسو دك إلي ديني فذكر الذريعة إلى الشرك يا أنبتا من ميتيتي زي كي متاني زواج شركه shine mai da kaburbura ya zamanto gurin masallaci qawla wu'ihi tun kafin shirkar ta faru ma khatimatihi da kuma yadda shirka za ta kare shine lokacin da bamu masu bautar Allah madaukakin sarki ko ɗaya akan doron ƙasa alhadiyatu ashara matsala ta goma sha ɗaya zikruhu fi khutbatihi qabla mautihi bi khamsin abinda manzon Allah ya faɗa a cikin jawabin shi kafin mutuwar shi da kwana biyar ar-radda ala ta'ifataini allataini huma asharru ahlil bid'a abinda manzon Allah ya faɗa a cikin hadisin da ya faɗa kafin kwana biyar da rasoshi akwai raddi ga manya-manyan ƙungiyoyin bid'a guda biyu bal akhrajahum ba'du ahlil ilmi min fi aminan 76 firqa waɗannan manya-manyan ƙungiyoyin guda biyu da aka ce su manzon Allah ke ma raddi tun kafin su samu wasu malaman sun ce fa da aka ce addinin musulunci zai rabu gida saba'in da uku a ƙarshen zamani saba'in da biyu ‘yan wuta ne wasu malaman suka ce fa su waɗannan ƙungiyoyin guda biyu saba'in da biyun ma ba a ƙirgawa da su su ba ma a lissafinsu a cikin musulmi a wajen wasu malaman wahumun rafida wal jahamiyya waɗannan ƙungiyoyin guda biyu su ne ‘yan rafida ‘yan shi'a da kuma ‘yan jahamiyya wa bi sababin rafida malam yace a dalilin yan shi'a ne hadasa shirku wa ibadatul qubur a dalilin 'yan shi'a ne aka fara yin shirka da botar kaburbura duk inda 'yan shi'a suke to ba ka raba su da botar kabari yasa har namu na najeriya da 'yan rufa'i ya rushe husainiya ɗinsu an ce hatta mutum mutumi gunki haka aka same su a ciki wannan gunkin husaini ne wannan gunkin kaza ne an faɗa yadda wanzan Allah ya faɗa waɗannan zanen da mutum mutumin haka wanda suka faɗa ka ce kirikiri haka aka samu gumaka a ciki kuma duk inda shi a take suna da wannan husaini ya cikin wannan za ka tadda hoton a ce husaini ne wannan hoton ali ne wannan hoton kaza ne ba ka raba su da kaburbura da bautar waliye yasa ce a dalilin su ne kan ba ma kaburbura da bautawa kaburbura a dalilin yan rafi za ya faru su ne suka jefa mutane a cikin shirka kuma tun daga farkon shi'a har ƙarhinta ba ka raba ta da shirka iyaka cutar da za su yi maka lokacin da za su mutu ka sa kai su yadda da ka yadda aliyu Allah ne idan an gama wanke ka an sa ka allikafani su makala maka wata takarda su ce wai ka kai lahira an cuci mutum dole sai sun raba ka da imani yasa wasu malamai da suka kalli yadda shi'anci yake daga farkon shi'anci zuwa ƙarshe suka ce su ma ba ma fa a lissafin su a matsayin musulmi ba ma musulmi bane ba in ana rikicin al'ummar musulmi tsakanin musulmi da musulmi ne su shi'a a nasu addinin daban ne kuma ko manya manya malaman su ka tambaya za su fa su fa Allahn su daban ne annabin su daban ne in ana maganar mahadi ku na ku mahadin daban ne nasu mahadin daban ne kuma duk littattafan su za ka karanta za ka ga cewa bayanin su daban naku daban kuma yadda kuke ganin Allah shi ne ke da mulki shi ke sarrafawa shi zai hukunci a ranar gobe alkiyama su nasu Husaini shi ne zai duka waɗannan abubuwan a ranar gobe alkiyama Allah kawai ɗan kallo ne Husaini shi ne zai raba ce wani ‘yan wuta ne wani ɗan aljanna ne shi yasa za ka ga ko lahira mutum zai tafi za a bashi takardar shaida cewa shi wannan ya yarda da Husaini wannan ita ce certificate ɗin da za a kona shi da shi a ranar gobe alkiyama in dai ka yarda aka baka wannan takarda wala ita ce certificate ɗinka na tafiya wuta da ita za a kona ka ɗaya daga cikin wanda muka yi makaranta da mu kullum na buɗe statutsinsa ya rasu abin da yake ba ni faɗuwar gaba wallahi haka za gani ya husayin shi ne a difi ɗin shi mutum ya mutu amma wai ya bar hoton da yake kiran husaini shi ne madogararsa husaini hi zai cece shi husaini hi zai bashi aljanna kuma yanzu yana hannun allah ba a hannun husaini ba akwai tashin hankali da musifa yasa duk wata kungiya da kake gani galibi suna raba mutum ne da tauhidi suna ce kaɗai take haɗa mutum da Allah maɗaukakin sarki in ka kama 'yan ɗariƙa so suke ka bar kowa ka kama shehunne ka yadda su ne tsani tsakaninka da Allah maɗaukakin sarki sun raba ka da Allah in ka kama 'yan shi'a so suke ka yadda husaini shine komai zai iya komai yasa za ka ga duk koma wani biki za ga an rubuta maka ƙwaro-ƙwaro ya husaini kuma yasi sati suna biki shi ne abin dogaransu shi ne mai ba su kariya shi ne mai taimako shirka ce karara amma ahalu suna ba su taɓa ce maka ba ka kirawo ibn abdulwahab ko ka kira abdullahi dan masa'ud ko ka kira abdullahi dan abbas kai bal ba wanda ya ce maka ka kira manzan allah sallallahu alaihi wasallam ka kira allah kaɗai shi kaɗai kuma kaɗai hike da abin badawa duk wani wanda ka gani bai da abin da zai baka allah ne kaɗai zai baka yasa duk wata kungiya da zaka gani tana kama ka ne ta hada ka da wani shi kuma kungiyar sunna su ne kaɗai suke kama ka su hada ka da Allah maɗaukakin sarki kuma ka auna ka gani wace kungiya ce ba dan kansu suke kira ba kowanne zaka sun ce maka shehuwa ne ko shehuwa ne ko waliwa ne wanda zaka zo gurin ahlus sunna kawai sune kadai za a ce maka abi manzon Allah a bauta ma Allah madaukakin sarki amma duk wanda ka kama akwai shehun da zai hada ka da shi wanda za su ce maka ahlul baiti kai rike su komai ne wanda za su ce maka waliyai wanda za su ce maka mala'iku in ka fara higa cikin arna mushrikai na zahiri amma ahlus sunna kadai sune za su ce maka aikin kowa a cikin al'umma shine ya fahimci addini ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba su ce maka ba ka rike manzon Allah a'a ka bauta wa Allah dan haka duk wanda zai ce maka bauta wa Allah kadai yanzu ba kansa yake wa kansa fada ba amma yanzu wani koda kaga ya kira ka zaka yana farawa kansa da kansa fada ne in ka sa ma dan dariƙa da karhe duk idan ya gama maka shehu shehu shehu kuma za a dawo maganar malaman ka da hidima akwai nasu amfani in ka kama dan shi'a duk idan ya gama maka ahlul baiti ahlul baiti za a dawo hima ta sa maslahar ita ce 1 over 5 na duk abin da ka samu in ka samu miliyan biyar a rana to miliyan ɗaya tasa ci in ka samu dubu hamsin dubu goma tasa ci in ka samu dubu biyar dubu ɗaya tasa ci don allah inda ya halatta haka da duk wa bai shiga shi an ci ba gari ba ana ganin ta ƙwararra a fili don me za ka fita ka yi gumi don me za ka fita ka sha wahala ɗaya bisa biyar na duk mabiyinka kana da akwai a cikin dukiyar shi kuma an halatta maka kai kaza an halatta maka kai barna kaza an halatta maka kai barna kaza saboda a tarereye masu kananan imani a tarereye malaman saboda akwai dadi na kuɗi akwai dadi na gangan jiki amma duk inda zaka zo a wajen sunna he dai a ga ma ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah kadai ka bashi haƙin shi wallahi ko ba daidai a sunna babu asara kuma a sunna tunda babu wani abu da za a ga maka na shirka a ciki ita kuma waccan shirkar ko daidai ce akwai haɗari tunda akwai yiwuwar Allah yana so ko ba su wani a iya lissafin ɗan adam ba ilimi fa kenan zaka koma lahira lahirar mai ita Allah ne sai aka ce ka ce da shi da wani daidai suke sai kuka je lahirar sai kuka tadda da hi da wani ba daidai ba ne za a yi hukunci ko ba za a yi ba za a yi shi kuma wannan ya ce maka Allah bai da daidai kuma he kuka mutu kuka je lahira kuka tadda ba hi da daidan me asara ka baka da asara saboda wanda kace bahi da daidan bahi da daidan saboda duk shehun da ka kama akwai ran da aka haife shi kuma akwai ran da ya mutu shi kuma Allah fa akwai ran da baya nan akwai ran da zai mutu babu wata rana da babu dan haka shi rike sunna babu wallahi asara ko alisafi na dan adam ne duk wata kungiya da zaka kama wallahi akwai asara ta zahiri kuma akwai cutarwa a rayuwar duniya shehu ya kwace maka mata gashin munkiri ko ka yi aure ba za a kai matarka gidanka ba sai an kai ta gidan shehu ta yi sati ko ta yi wata uku ko ta yi kwana uku ko ta yi kwana biyu saboda kai jahili ne tukuna sai an cire mata jahilci sannan a kai maka ita idan ɗan shi'a ne zai yi tafiya yana kana ji kana gani kawai ce yarka za ta raka ni kuma ta raka shi ko matarka za ta raka hi ta raka hi akwai asara ta zahiri ka samu kuɗi a ce ka kawo akwai asara ta zahiri Allah madaukakin sarki ya tsare mu to amma dai ita kuma duk da haka wallahi mutane ba sa son tauhidi sun fi son bid'a da shirka Allah ka tsare mu mala yace a dalilin yan rafida anan ne aka samu shirka wa ibadatul qubur da bautawa kaburbura kuma wata kin daga cikin hikimar ubangiji Allah ya boye kabarin Aliyu dan Abi Talib duk duniya har gobe wallahi ba wanda ya ce maka ga inda kabarin Aliyu dan Abi Talib yake yadda babu wanda ya isa ya yi bautar Allah a kabarin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama alfarmar kuma da Allah ya wa ɗan aliyu ɗan abi ɗalib shi kuma duk duniya ba wanda ya san inda kabarinsa yake yasa in ka je iraki a ce nan kabarin aliyu ne in ka je iran a ce maka nan kabarin aliyu ne in ka je misra a ce maka nan kabarin aliyu ne in ka je pakistan ya ce maka nan kabarin duk inda shi an ci yayi karfi za su ce maka akwai kabarin sayyidina ali to kaga kenan idan akwai ɗaya na gaskiya sauran ba na gaskiya ba ne ya tabbata an ɗauke shi an binne shi a tarihi amma a daren da aka binne shi a daren Allah ya aiko waɗansu mutane suka kwankwale kabarin suka ɗora a kan ababen hawansu ba inda aka san inda aka kai a duniya aka binne shi kuma duk tarihin mai kwankwala na duniya ba wanda ya gano inda aka binne kabarin watakil Allah ya karanta wa Abu Aliyu dan Abi Talib baya so a tsayar da shi a ranar gobe alkiyama a ce mutane sun yi bautar Allah a kabarinka shi yasa Allah bashi wannan kariyar amma da kabarin Aliyu dan Abi Talib shi ma yana nan da an ga masifa da baya nan ma yadda aka kirkiri kabarin kuma ake karbar kuɗi a ciki ka je Iraki ka gani ka je Iran ka gani inda kabarin Husaini yake duk saban Allah na duniya ba abin da ba ai BBC ta yi documentary yanzu haka in ka shiga YouTube ka shiga documentary da BBC ta yi luwaɗu da neman mata ƙarshe shi ne inda ake a ƙabarin Husaini kuma duk da neman arziki da neman kariya da neman tsaro da neman kamun ƙafa saboda kuma duk inda wani abu ya shigo malaman tsubbu da tsafi kuma suna shigowa cikin al'amari Allah kare mu Allah ba mu kariya mala yace wa hum awwalu man bana alaiha almasajid shi'a sune farkon wanda suka fara yin ginin masallaci a gindin kabari asaniyatu ashara ma buliya bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min shiddatin naza'i irin abin da Allah ya jarrabu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jarrabe shi da shi na zafin fitar rai shine shiddatin naza'i yasa malamai suka ce alamar mutum ma ya cika da imani in dai akwai shi da ayyuka na kwarai ga ya sha wahala a lokacin da zai mutu kaga gohin mutum yayi jibi ya galabaita ya sha wahala to wannan in dai yana da imani alama ce ta husnul khatima tunda a duk mai imani ba wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dubi yadda manzon Allah ya sha wahala ya galabaita da kansa yake cewa mutuwa akwai zafi yace to hine darasin da zamu dauka yasa wani lokacin karba ayo da ka a ce ai wallahi muna zaune kawai da yace la ilaha illallah kenan babu wannan baya nufin komai wanda aka gahi yana zafi din yana faganniya yana fada ciwo yana la ilaha illallah yana kaza wallahi alama ce yan kananan kurakurai da zunubai da aka yi tun a duniya za a wanke babu abin da za a tome shi a lahira sai a bashi wahala a lokacin da zai mutu asadisatu ashara ma ukrima bihi min al-khulla abinda aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baiwa da shi na kauna da san da Allah madaukakin sarki ya mashi aka mai da shi khalil kuma duk duniya cikin annaba mutum su biyu suka samu annabi ibrahim khalil ne wata kaza allahu ibrahima khalila sai kuma manzon allah sallallahu alaihi wasallam da yace inna allaha takaza ni khalilan kama takaza ibrahima khalila arba'iatu ashara at-tasrihu bi annaha a'la min al-mahabba qarara manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa hulla sama take da mahabba ita mahabba ana iya samun sabani amma hulla ba a samun sabani cikin ta in dai wane ya ce wane khalili na ne to ba za a taɓa jin kansu ba in aka ji to ba khalili ba ne ba sai dai zama to habib soyayya soyayya kuma akwai saɓani a ciki ko saurayi da budurwa ne wani lokacin a yi faɗa ya yi wata bai je gidansu ba ita ma ta yi wata ba ta ɗaga wayarsa ba ana samu daga baya a da a hirya amma idan kulla ce ba a samu haka ne ko ba ka soyayya na na zan fi kowa ganiya na التصريح بأنها أعلى من المحبة الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة أولا كراتم باب زامو فهمت cewa. abubakar siddiki ne ya fi kowa matsayi a cikin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi menene ya samu ka fahimci haka ya ce da zan mai da wani badaɗi da abubakar ne badaɗi kenan soyayyar da ake wa abubakar duk cikin sahabbai ba wanda ya samu irinta kuma a wani hadisin ma ƙwararren manzan Allah sallallahu Alaihi ya faɗa duk duniya ba kake so ya ce na na Aisha babu laifi kenan ka so matakka babu laifi duniya ta san kana son matakka ce a'a ba a mata muke magana ba a maza ce babanta wallahi da a duniyar bahawai ce da ka higa uku ta hi ba da komai hi matsalar matarsa daga ita hi babanta to yanzu kaga Allah ne yake rabon alfarmashi a cikin matansa aka bawa yar gidan shi a cikin abokai aka bawa babanta wannan Allah ne yake rabonsa zalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u yace to wannan yana nuna mana ƙwarara Abubakar Siddiq shine yafi kowa cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asadisatu ashara matsala ta 16 al-isharatu ila khilafatihi a wannan babin akwai ishara cewa Abubakar shine zai zama to khalifa a bayan shi saboda mun ce martaba ta kulla inda akwai ta duk abin da kai daidai ne to Abubakar sai yake nuna cewa da akwai wanda zai taka wannan matsayin da abubakar ne ashe kenan akwai yiwuwar cewa daidansa a lokacin da yake mulki akwai yiwuwar sai ta fi daidan kowa a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka aka samu da aka bashi khalifancin anan ne sahabbai suka gane ilimi babu kamar abubakar anan ne suka samu jajircewa babu kamar abubakar din shine fa duka ana tawaye a madina ana tawaye a kaza ana tawaye a kaza ana da bukatar sojoji a gida ya ce wallahi duk wani bataliya da manzan Allah ake ta ce wallahi sai ta fita ko da madina za ta zamanto ba kowa ba na bukatar bodyguard su tafi aikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani gari da manzan Allah ya ci da yaƙi yake karkashin musulunci ya ce na rantsa da Allah ba ɗaya da za a bari ya yi ridda babu wanda za a yarjejeniya da shi akan shirka sai sun dawo musulunci kamar yadda yake a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama inda baibayi ake karɓa babu da baibayi ya ce wallahi sai na yaƙe su to tsayuwar mutum a kan da baibai ya yadda a yaƙi kai kasan Allah ya jarumtar ba irin ta sojojin yanzu ba ce Allah maɗaukakin sarki ya samu dace na wa alaikum wassalam na'am dan marina mm wali dan marina ba na'am mm mm araika watakila yan uwa suna jin abin da malam yake faɗi malam abba yake faɗi yace mu nan gurin muwa Allah godiya na faɗa cikin karatu nan muwa Allah godiya muna cikin ni'imar ubangiji yace katsina nan in ka je akwai kabarin da ake ce masa kabarin wali dan marina ko a littattafan Hausa akwai labarin wali dan marina yace gida ne da masallaci da masu kula da masallacin saboda ana ji shi wannan walin wani ne a wajen ubangiji in ka ci ka babba in ka mutu nan za a kai ka abin ne ka wai ana tsammanin kamar aka ta a lahira kenan zai kama hannayen ku wannan nawa ne zai ba ku kariya wallahi masifa ce a samu irin waɗannan kaburburan a garin akwai rusa imani akwai kare imani babu alheri a samu irin wannan kaburburan a cikin garin ku wallahi da Allah ya sa babu kabarin dan fodiyo babu kabarin wali dan marina babu kabarin wane ne shehu duka wallahi alfarma ne saboda raba mutane suke da Allah yadda manzon Allah ya tsorata kabarinsa zai fitina al'umma to ko kabarin waye ya fitina al'umma wallahi wannan kabarin masifa ne babu amfani a cikin wannan kabari kabari inda ba zai ja ka zuwa ga Allah ba babu amfani a cikin sa kai ba ma kabari ba ko me kabarin ne idan ba zai maka jagora ka fahimci Allah ba babu amfani a cikin rayuwar shi Allah ya tsare mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin na'am wajen masallaci a gurin kabari na'am akan samu gurabe wanda suke kufai ne na'am wanda da mutane ake binne a gurin eh ya zama da sun